الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar akurata min lisani fuka hukauli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya kamu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba dare na alkamis wanda yau wata na jimadin al'ula yana da kwanaki 27 kuma wannan wata shine watan biyar a cikin jeren gira watannin musulunci guda 12 hijira yau na da shekara 1444 21 ga wata na 12 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamu da kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na al'allama a sheik muhammadu bin sali al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yinin mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kawo mu ƙarshen ƙa'idata ni azimatan ƙa'idoji biyu wanda malai ce ƙa'idoji ne manya game da ayyuka na addini ƙa'ida farko shi ne isabatu sunna afdalu min kasratul amal ita ce ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta biyu al'ibadatu iza wara da talawo jihun mutanawi'a bayan na tufa al'adun huju idan ibada ta zo guda ɗaya ce amma ta zo da fuskoki daban-daban daban to aikata ta da fuskoki daban-daban ɗin to shi ne abin da shari'a ta so kuma akwai alkhairi a ciki da wannan gaba guda biyu malam ya karanta mana mun yi bayani da gwargwadon iko kuma yau insha Allah za mu tashi al-fasl hadi ashir fasali na goma sha ɗaya a littafi wanda shi ne kusa da na ƙarshe daga shi sai fasali na goma sha biyu shi ne ƙarshe a littafin wannan kuma shi ne darasinmu na 72 a cikin wannan littafi insha Allah shafi na 174 maliki cewa alfasarul hadi ashir fasali na 11 alkushu'u fi salati wa ma yajburu naqsuha alkushu'u fi salati wa ma yajburu naqsuha kushu'i a cikin sallah kushu'i da kuma abin da zai ɗora sallah idan ta tawaya sallah tamkar abu ne mai rai tana karyewa ana ɗora ta an fahimta tana kaiwa tana da rai tana rayuwa kuma tana mutuwa tana jinya tana warkewa shari'a duk ta ba da yadda za a yi in sallah ta haɗu da jinya ba ta magani da warki in karewa ma ta ana dorawa in kuma taƙi taƙi wani iya iya kashe sallar sama bai sai ta mutu da dittari na motsi gaba ɗaya to wannan kushu'i a cikin sallah kushu'i aikin zuciya ne yanda jiki yake da taharrukat hakanan ita ma zuciya tana da taharrukat nata da aƙida da inaba da tawazi'u da kushur duk aikin zuciya ne ƙudiri ne a zuci sai dai gangan jiki ya amsa wannan ƙudirin da zuciya ta yi kamar yadda sallah ɗawafi da sauransu aika ne na gangan jiki ake gani fizikali to haka nan kushu'i aiki ne na zuciya kuma ita zuciyar nan kada mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Umar dan Khattab hadisin da Imam an-Nawawi ya fito da shi ma'aikin alaƙa ce iza saluhat saluhal jaslu kullu wa iza fasadat fasada da tasiri kullu ala wahiyal qalb idan zuciya ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci kushu'i aikin zuciya ne an fahimta kuma da abu biyu za a ma hisabi a gobe alkiyama da ƙudurin zuciya da furcin harshe wannan shine abin da zai jawo amma hisabi a gobe alkiyama me ka ƙudiri a ranka me harshen ka ya faɗa innamal insanu ala ahmarihi al'amarin zuciya al'amari ne mai girman gaske a cikin rayuwar ɗan adam mu kula da ita ƙwarai da gaske mu dinga roƙon Allah ta'ala ya taimake mu kada ta fasge mu zuwa ga halaka don zuciya tana kai 'ya'yan adamu zuwa ga halaka da yawansu wa'ansu zuciyarsu ita ce abin bauta a gare su wani duk abin da zuciyarsa ta kaɗa masa duk munansa sai aiwatar in mutum ya zama to irin wannan to babu shakka zuciyarsa ta yi muni kuma za ta kai shi mahalaka Allah ta'ala ya tsare maliki cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fadi cikin suratul mu'minun yake cewa qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آية تدايا زوا تقوم شدايا الله يكي فدي شوا قد أفلح المؤمنون حقيقة مؤمني سنسان ببرب shine aflaha sun tsira kuma tsira irin ta lahira samun babban rabo irin na lahira ba irin na duniya ba alfalahu shine samun rabon lahira samun aljanna da rahmar Allah to Allah ya tabbatar da kan cewa duk masu imani sun rabauta da rabon lahira Allah ya samu da cikin su sai Allah ta'ala zai mai shirin da siffofin su ga suna farko daga cikin siffar waɗannan wanda suka rabauta a lahira sai Allah ya ce allazinahum fi salatihim khashi'un sune masu samun kushu'i a cikin sallarsu duk abin da ake bukata a sallah sun ilmantu suna yi kuma ɗoriya zuciyarsu tana aiwatar da kushu'i a cikin sallah zuciyarsu ba abin da take tunani in ta ce Allahu akbar ɗin nan in ba Allah ba da lahirarta ba abinda take tunani hatta malam mai akadari Allah ya masa rahama iya ce duk wanda ya tayi zai sallah kana kabbara to ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ta kai tanaji nan na ganawa da ubangijinka subhanahu wataala to wannan shine kushu'i idan ka ce Allahu akbar da baki to zuciyarka ta tabbatar ba wani wanda yake Allah girma kuma ba wani wanda ya saka kale ko kai tunani shi a allan dai shi za ka yi tunani a cikin sallarka wannan kuma gaskiya samun wannan matsayin sai zaɓaɓɓun bayan allah musamman a wannan lokacin ka yi kabbara zuciyarka tana gona wata tana kasuwa wata tana cangon ihun da ake na harkokin siyasa wata tana ina wata tana ina ga gangan jikin a masallaci amma zuciyar ba tana to yi zamto da gangar jikinka da zuciyarka suna tare a guɗaya lokacin sallah to shi ne kushu'i an fahimta to sai Allah ya ce masu imani wannan shi ne siffarsu ta farko suna samun kushu'i a cikin sallah wallari na hum anil lagwi mu'ridun masu imani siffarsu ta biyu a nan duk inda wargi yake da wasa suna kawar da kai ba sa kallon sama bai ma'ihis kallo ba a cin ibadun rahman Allah ce wa iza marubin lagwi maru kirama idan za su wuce ta wajen wasa da wargi suna kucewa suna masu girmama kansu ko kallo abin bai ihe su ba an fahimta kagadin mai goyon bayan kwallon kafa da ihun kwallon kafa baya cikin wannan layi kuma gaskiya bane da mai sha'awar kallon dambe da masu yawon gidan rawa da gidan waka duk ba sa cikin wannan tunda an ce anil lagwi mu'ridun duk wani wargi da shashanci da wasa masu imani siffan soji Allah suna kawar da kai ba bai ma shi suka loba duk ihun da za a yi a stadium ko a gun kallon bal ko gun kokowa ko gun dambe ko gun wani shashanci to su a tsaya magun bai ihi suka loma duk wanda ga ya kaura cewa irin waɗannan guraben wargi da wasan da shashanci to kamar su zaton yana da imani an fahimta domin zuciya tana son wannan wargin da wasa tana so wani ma har kuɗi zai biya ya tafi gari mai nisa ya je kalla wani ma har caca zai sa akan wannan kalab da wannan kalab ya sa caca an fahimta ga ga zunubi ga zunubi duk wa'ansu daga cikin yan uwa musulmai suna fada cikin wannan musiba din to amma duk wanda Allah ne ka tanga karfi ba shi ba wannan harkoshin shirwa to babu shakka shifa siffa ce a bar yabo daga Allah subhanahu wataala siffa ta uku wallazina hum li zakati fa'ilun bayin Allah na kware masu imani wanda suka samu rabon lahira suna aiwatar da aiki da zakarsu lizakati ba a ce yukuri juna ba a aika ce fa'ilu an fahimta kun san akwai bambanci da ikirajin zakka da al'amalu bin zakka ikirajin zakka za ka iya fitarwa didiyar daga gada ma amma da Allah ya kawo wannan sigar a nan fa'iluna bima nassal kitabu wa sunna suna aiki wajen fitar da zakka da ba da ita kamar yadda ƙur'ani da suna suka tabbatar wannan shi ne hikima da balaga shigo da wallazi na muli zakati fa'ilu ma'ana duk abin da suka aikata wajen ba da zakka to nassi suka bi suna aiki da nassin da ya ce su ba da zakka suna aiki da nassin da ya ce nisabi a kan zakka suna aiki da nassin da ya ce ga waɗanda za a biya zakka ɗin an fahimta suna fidda zakkarsu daidai gwargwadon duke da Allah ya ba su in kayan noma ne in wannan ne dukiya ce ta kudi in kuma dabbobi ne duka suna yi suna ƙoƙarin fitar da haƙƙin da Allah ta'ala ya ce a fitar a matsayinsu na musulmai idan kudi ne zan ce ya haura miliyan biyu da wajen dubu ɗari da wani abu shi ma kuma sai ya shekara a yau ko naira miliyan goma ka samu a yanzu nan to babu zakka a kanta har sai baɗi yanzu ta dawo a yau 27 ga watan jimadin al'ula idan ta dawo kamar yau kuma ga wannan kuɗin yana nan bai ƙasa da nisabi ba to yi za a kasa gida 40 ka ba da guda ɗaya shi ne fazakar ba ba wani kayan gabar ba da in ji ba hushi sai dai rashin imani hana a bayar kawai a naira miliyan guda naira 25,000 shi ne zakata a naira miliyan biyu naira 50,000 shi ne zakar miliyan biyu a naira miliyan hudu shi ne dubu dari zakarta yanzu kowane aiko ma miliyan hudu ai zaka ba da dubu dari kuma gaskiya ba ne ɗan aikin da ka ce da kai ma ga wannan kaɗan kashe wutar gaban kai zaka bar shi to balantana allan da ya halicce ka kuma ya baka kuma ya ce sai sun shekara kuma ya ce ya ce ya sun shekara kuma ya ce ka kasa arba'in kuma ya ce ka ba da daya amma duk da aka sai ga rashin imani yasa ba a bayar yanzu da muke tattauna da wanda muke tawa da su nake dan adam wani lokacin wayansa ne yake jefa shi a rahin wayo wani iya ganin zai ɓoye kadarorinsa abin da ya ga dama ya lissafa ya bawa bayan Allah almajid talakawa shi zai to bai san Allah yana ganin sa bai san shi ba shi bane ne alam ya alam bi anna Allah yara shi wanda yake yin wayo wajen bada zakka yanzu zai yi wa Allah wayan Allah bai san abin da ya bashi ba ne Allah ne bai bashi ba hima ya san Allah ne ya bashi ko arne ne ya san Allah ne ya bashi ai qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah hatta arna sun san arziki ne Allah ne yake bar da na kai musulmi ka san Allah ne ya baka kuma ya san shigi da bicinka ya san ciki da bai naka kai ba ma dukiyar ba hatta numfashinka na ƙarshe a lissabe ki agun Allah ba ma dukiyar da ya baka ba to shi ne fe baka kuma yace ga abin da za ka yi kamar yadda kake wa mutane ha'inci kana ganin Allah ma ha'inci za ka yi masa kenan ba dan Allah mai haƙuri ba ne idan ya ce ka kasa arba'in ka ba da ka ƙi bayarwa da Allah iya da hali ko kuma halayyarsa irin tamu ce ba sai kawai gari gaba dukiyar gaba ɗaya ba ko ba ka muke ba Allah da ya baka ya ce fa ka kasa arba'in kuma shi sun shekara gaba da ɗaya amma ke ganin ƙyashi kuma Allah ya ce in ka bayar Allah zai ma albarka zai sa talakawa su dinga sonka da kaunarka a zuciyarsu amma duk da aka shi ɗan ya toshe wani hanyar ba a yi kuma ya ci ga wanda za ka ba yanzu zakar mahi an zaɓa wallawa ne ba ƙungiyar mu ɗaya da shi ba lalaba za a ba shi ba ko musulmi ne ba ka tabbatar iya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ba ƙungiyar ku ɗaya ba ba ma zabar ku ɗaya ba kai kana riƙe ƙirji shi baya yi ko shi baya yi kai kana yi ba zai baka ba ko kai kana sallama biyu shi iya ɗaya ko kai kana ɗaya iya biyu ba zai baka ba kuma ka cancanci wanda za a bawa ɗin ƙur'ani ya ce da kai a ciki amma ba zai baka ba kaga biya aiki da nasin da aka ce a bada zaka ba wani kuma ya mai da zakar biki sai ya ɗau zakarsa kamar ta dubu ɗari kaza sai ya je gidanka ku gaisa kai ma kuma ya san za ka fitar ya san mai kuɗi ne ba zai je gidan talaka ba sai ya je ya ce ai ga wata ɗan sadaka ya fitar ya biwa iyalinka 500,000 ko miliyan ɗaya misali to abin da yake so kai ma idan ka fitar ka je gidansa ka ba wa iyalinsa ai biki yayi biki ne akwai da yawa masu irin wannan waya ya san dai ba zai bai matarsa ba ba zai ba ta zakka ba ba zai bai ɗansa ba wanda yake cewa ba zai ba shi zakka ba amma sai ya je gidan abokinsa ya bayar shi ma idan abokin nasa ya ta haifata da ɗauko ya kawo akwai mutanen da suke wayo irin wannan alam ya alam bi anna allaha yara ba san Allah yana ganin su ba ba san Allah ya san abin da suka boye a zuciyarsu ba an fahimci wannan saboda haka in zakka ka fitar zaman ka lafiya ni a tawon fahimtar masu kuɗi da suke shedan yake kawo musu hari da kyashi wajen bada zakka a fahimta ta ta inda za su kubutar da kansu idan lokacin zakkan nan yayi su yi kwamiti mutum a karan kansa ya zaɓo aminansa cikin masu ilimin addini ya ce wane wane e to ga haƙƙin Allah a dukiyata na bayar ku je ku raba ta fi sabilillahi in kai wannan wallahi kai fada da shidan amma in kai za ka raba wallahi he shidan ya shigo ma ko ka jirkinta ko ka bayar bayan da ake so ba ko ka bai wannan ka hana wannan akwai wanda zai dinga gutsutsura zakarsa bai yayi wajen wata uku iya ba da zakar ba ya dinga kamar naman jikin zai ke jira ba yau ya bada dubu goma can wajen kwana biyar shida can a dan bada dubu uku haka ba allah zai yi wa wayo shi lokacin da allah ya bashin ko da waye shawara ya bashi wannan dan adam kyashi ne wannan kuma kyashin da ba zai kai ka ga alkhairi ba wallahi akwai mutanen da kawai zakka ko sms suke kawai ya kawai kaza kaza kaza ko ai ma ai kaza ne kawai shikenan sai a dauka ya bada shikenan kuma abin da shari'a ta ce daku da kuzari ƙarami da babba inda harka ce ta kawo kuɗi harka ta kadara sai allai safa ya ci wurin zakka shagunan ka nawa ne haya ake yi kasuwa kake yi filayen ka nawa ne na siyarwa ne na kadara ne motocin ka nawa ne mashin ɗin ka nawa ne nafi ɗin ka nawa ne in dai suna mubin waje neman kuɗi sai a ci suna cin zakka suna ciki idan ka ta lissafi duk sai ka lissafa wannan kadarorin mota kaza za ta yi miliyan kaza a rubuta shago kaza ana ba da hayar miliyan kaza a rubuta kaza kaza kaza kaza a rubuta duk sai a rubuta wannan a yi lissafin iya miliyoyin da suke nan sannan a raba arba'in a ba da kashe da shi kenan ka huta a to mala ya ce ba haka ake yi ba a yi allah kuma haka ya ce a yi allah haka ya ce a yi ima ba haka suke yi ba to kaga magana wannan shine gaskiyar magana saboda ba haka ake yi ba ba haka ake ba eh ana tura da eh har ma an ce wani gumma ha kare mutane ake a sa mutane a layi a dinga ba su dubu biyu ana karya su wani ya fada a tura makaho can a tura gurguta ba daidai bane sam ba daidai bane wannan wallahi ba daidai bane ba haka Allah ya ce ai ba saboda ka wajibi ne duk masu dukiya su kasa kunne su ji na rantse muku da Allah duk mutumin da ya mutu Allah yake bin sabahin zakka bai bayar ba wallahi sai an maida wannan dukiyar muciji da kunama tun a kabari manzon Allah ya dinga zuba mai dafi kafin aje gobe alkiyama hadisin iya nan cikin hadisin Imam Nawawi za a musalta su akara ku muciji kumurcin muciji irin na lahira ba ba irin na duniya ba da kunami masu dafi tun a kabari za su dinga zazzaga mai bala'i sannan kuma a lahiyar a ɗauko wannan zakar da bai bara ba a daidaita ƙarfin wuta ƙarfin wutar jihannama in ji Allah a dinga ɗana masa a fiskarsa da bayansa da ya karkatarsa ha za ma ka nastum li an fusiko fa zo kuma kuntum ta kare zo haka Allah ya ce a ƙur'ani suratul tauba to musulmi iyaye kwana da sanin haka za ta faru za ka ƙi ba wa Allah haƙinsa a arba'in ka ba da ɗaya shi ɗan ya hana ka a arba'in ka ba da guda ɗaya sai shi ɗan ya hana ka kuma abin da za ka bari ɗin nan ka sani cewa wallahi ko za ka bar dukiya daga ƙasa ta taɓo sama idan ka mutu aka biya magada baka da ladan ko kwabo aka wallahi tallahi ba ladan da za a rubuta ma don ka mutu ka bar biliyan kaza ba abin da za a rubuta ma amma ka mutu ka yi aikin naira miliyan ɗaya ka yi sadakatul jariya to ita ce za ta dinga binka har kabarinka amma ko kafi kowa barin kuɗi a duniya ga magada aikin banza ne a gare ka dai ba su da amfani kuma duk yadda ka je ka tara su sai amma tambaya kabar ya ka tara su wanda za su ci a bayan ka hani an mariya za su shiga su in ka auri wata wanda ba ta daɗe ba ta ebi jarin miliyoyin da ta ji ta auri wani ya zo ya dinga abin nan ya dinga shan lawada ya sha romo kawai ka tara wani katon banza dukiya wallahi sallahi haka ake haka ake mana akwai wani malami mai yana ba mu labari wani mai kuɗi a ba'in can saudiya to mai kudin nan ne wanda Allah ya mai dukiya amma iya da maku baya iya ci baya iya wadatar da iyalansa amma ga tarin dukiya akwai shi kuma wani wanda Allah da ya rufa mai asiri sai kama wani aiki wanda zai zame wa nan bawon Allah wa'azi idan ya ji wani mai kudi ya mutu mai kudin gaske ba sai ya lallaba ana gama ta kaba ya aure matarsa daya haka ne mana aka ba ta gadanta da jasu je su tare to shi wannan mai kudi wata rana iya yayi wata tafiya sai je kofar gidan wani mutum sai ga an taru ana ta hidima ana ta fito da abinci ana ta walwala sai ki tambacin gidan waye kuwa zaka ci gidan wani ne me sana'a sa ka ta wala wani ta wani ba wata sana'a sana'a ma da ta shahara yake waye wannan ke tambaya dai aka ce kai gaje iya cikin gidan gaje kai salama zai fito ta tattauna da shi yi ce da Allah yana son ganin mai gidan nan ba kone shi daga kaza kaza ya fito a wani lafiya kan daga yana suka gaisa ya ce wallahi na wuce ne na ga gidanka abin sha'awa al'umma sun haɗu suna ta cin abinci ana wala ce wallahi kunan haka yake shi shi dana mai sana'a sa ya ce wallahi ba wata gagar masana gare shi ba amma dai shi iya da wani tsari guda ɗaya idan wani gagarin mai kuɗi ya mutu sai ya gwada sa'a sai ji a wurin matarsa ɗaya abinda aka ba da na rabon gado ya ta humuci to yanzu kuma akwai wani a ba'i ina nan ina kasa kunne ya mutu an ce mai kudi ne walla yana mutuwa matan suna gama ta kaba zan je in ga daura daya kuma shi ne mutumin ashe yace iya nan a ba'i sunan sa wana wana ina nan jira nake college ya mutu iya mutuwa yana lallaba na aure mata sai shi kira sai ji shi ake misali a kansa da ya dawo gida cikin kwana uku su gida ya canja a yi kyauta nan a yanka wannan a ke madan suke mamaki ana ji lafiya abinda baka saba yi ba ya ce wallahi wa'azi na gano wani yana jira na mutu ya zo ya aure ɗaya cikin kuma a bashi gado ya tafi je ci a banza dole to wannan haka tsarin yake ko hakan ne ko ba ma hakan bane hakan ne hakan ne nawa ne zai mutu ya bar ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko mashin ba su da shi ko keken hawa babu miliyoniya ne amma ya mutu abe matarsa gadon sama da miliyan 100 ta sai sabuwar mota ta auri mijimijin ya hawa ko ba zai hau ba ga ɗan uwansa shakikinsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya ko mashin ba yi da shi wallahi amma ya mutu ya bar gadon miliyan 100 an ba wa matarsa ta auri wani ya zo iya cin kudin a banza da wafi kuma wallahi ba lada wallahi babu lada amma ka bi dan uwanka abin da ya kai naira 1250 wannan sai ma sanadiyar Allah ya ma rahama jikinka to akasari masu kudin mu haka suke illa man rahimallah a galibiya su haka suke abin da ya dace ba za su ba duk wanda ya faɗa musu irin wannan to ai shi dai dan ba mai kudin bane ai kaza kaza kaza an samu su ido to ai akwai sa idan mala'ika yana nayi so daga wannan shine kaida saboda ga mu san ita dukiya Allah bai baura dan adam yayi abin da ya gada ba duk abin da ya shafi dukiya Qur'ani ya ce ga yanda Allah ya ce yi kuma zaman ka lafiya ka yanda Allah ya ce kai shikenan ka huta walladheena hum lizakati fa'ilun walladheena hum li furujihim hafizun mumine na kwarai wanda za su samu rabo a lahira Allah ya ce suna kiyaye farjojinsu ba sa zina an fahimta sha'awa irin ta ɗa namiji da ya mace ba sa biya a ko'ina sai hanya guda biyu ɗaya hanyar ta toshe kanta da kanta sai hanya ɗaya yanzu kawai aka yadda da ita yini illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu ko matayensa na aure ko kuyanginsu bayi da suka mallaka ta kyakkyawar hanya to ita wannan hanya ta biyun ta toshe ba wani bayi yanzu ba wata kuyanga ba wata kwarkwara babu wannan ta toshe kanta da kanta yanzu inda aka yadda ka biya bukatar ka ta sha'awa a matsayinka na ɗan namiji sai a gun matarka kawai in ba matarka ba duk inda ka je ka biya wata bukatar ka ta sha'awa ka aikata haram fahimtu illa ala zuwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin idan mutun ya ji ya biya bukatarsa ta sha'awa ga iyalansa to wannan ba abin zargi bane ba ba abin zargi bane fa manibtaga wara azalik duk wanda ya nemo ta hanyar biyan bukata bayan iyalansa fa ulaika humul adun wannan yan ta'adda ne inji Allah yan ta'adda ne mujirmai ne wanda suke abin da Allah yake fishi da shi ne to mazanaci kaji sunanka agun Allah sunanka dan ta'adda sunanka mujrimi sunanka mai gagarumin laifi agun Allah duk mazanaci irin wannan sunan Allah ya sa masa ko a boye kake yi ko a fili kake ko sai in ka bar garin ku kai duk da Allah iya ganin ka Allah iya ganin ka duk inda ka buya zaka yi mujirmanci Allah iya ganin ka akwai mala'iku kuna tafiya da su wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin duk inda ka buya wallahi suna nan suna daukar record kuma a lahira sai an ba ka karanta ikira kitabaka kafa bil biskal yawma karanta littafin ka matukar ba tuba kai ba Allah ya yafe ma wallahi a lahira sai ka bada ai yayi zina a can ai yaje can ma da aka ai tura su wata tafiya ya ya kama hotel yayi waye in dai baka tuba baka mutu da wannan aqidar wallahi sai ka fada a lahira a gaban dubun al'ummar duniya duka za ba ka dinga karantawa kai mujramanci kaza kai kaza kai kaza yin yawma tubul sarairu dake amma in ka tuba Allah ya bi mashi kenan sai a goge abin daga littafin ka wa man taba fa innahu yatubu ila Allah mataba illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun walladhina hum li amanatihim bayan Allah na kwarai da Allah ya ce za su samu aljanna a lahira siffar su ta takwas suna da kiyaye amana wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un suna da kiyaye amana suna da kula da alkawari al'amanatu wal'ahadu duk mutumin kirki ba za ka same mai cin amana ba duk mutumin kirki ba za ka same mai karya alkawari ba yasa anas dan malik Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da ajalin shi duk kudubar da zai yi sai ya ce la imana la la dina liman la amanata la wala imana liman la ahdala ana zai cewa manzon Allah ya sha maimaita wannan kalma babu imani babu addini game da wanda ba shi da amana babu imani game da wanda ba shi da alƙawari la dina liman la amanata lahu wala wala imana liman la ahdala lahu babu addini ga marar amana babu imani ga marar lagauri yanzu yaya muke da cin amana cin amanar ma wata in an faɗa ma sai ka sai ka ce ɗan adam ba zai iya yin wannan ba domin abin ya fita daga tsari irin na mutuntaka ɗan adam cin amana ta yi yawa a wannan al'ummar kuma amanan nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba wanda zai samu damar hawa siradi sai amana ta ba da shaida a kansa hadisin ya cin hadisin imamu muslim da zumunci da amana suna gefen siradi ɗaya dama ɗaya hagu duk wanda ya ɗale siradi ya tafi aljanna to amana da zumunci sun ba da shaida a kansa ya kiyaye zumunci ya kiyaye amana amma duk mutumin da ya ci amana duk mutumin da ya ƙi kula da zumunci wallahi ba zai hawa siradi ba karan farko sai dai shi ya shiga wutar jihar nan duk haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to yanzu amana ga tana mutum ya zo ya dinga buga cikin ka iya rikodin din abin da kake faɗa waya musamman yan siyasa a ji a kunna wani ai ga wannan ai wannan naka ma gashi nan ba kai ka dauke shi mutumin kirki ba da gashi nan to wannan da ya kama rahoton shine mutumin banza kuma kai din ma yau da gobe sai ya dau magana kai kai wa wani yau da gobe wallahi sai ya dau magana kai kai wa wani amma yanzu irin wannan sune yan gaban goyi sune masu cin kasuwa wani aikin sa kenan ya je lallaba ya ji maganar wani ya lallaba ya ji sirrin wani ya ma waya a hair recording yake domin ya ji shine kasuwarsa shine hajjarsa duk wanda za ku yi waya da shi ya sa hands free bai fada ma ba tomacin amana ne idan wata ƙadiyya ce kamar mu almajar za a iya tambayar mu a ce to tambaya ce muna tare da jama'a za su hands free wannan yayi daidai domin kowa ya ji abin da aka faɗa amma matukar baka sanar da mutum ba kana cikin mutane ya ma waya ka sa hands free ka ci amana a lahira sai an tada kai cikin sahun maciya amana ko ya ma waya ka kunna rikodin kana rikodin din wayarsa bai sani ba wallahi kana cikin maciya amana abin ba na wasa bane dan adam iya da kima duk haƙoƙinsa Allah ya kare mai su saboda ka sani abin da kake yi cin amana ne kana rikodin din wayoyin mutane da kake da su kana sa hands free a cikin al'ummar da shi mai wayar bai san da wa kuke tare ba to wani amana kake ci in ka san kaiwa wani ka gaggauta ya yafe ma amma in bai yafe ma baka mutu sai an bincike ka da cin amana a lahira kun bai mutu wannan wallazi na humuli amanatihim wa ahadihim da alƙawra ra'un mutanen kirki suna kiyaye alƙawari kiyaye alƙawari amana alama ce ta imani wa afu bil ahad inna al ahda kana mas'ula ku kiyaye alƙawara domin alƙawari abin tambaya ne a ranar alƙiyama wa afu bi ahadillahi idza ahadtu ku kiyaye alƙawarin Allah idan kun kulla shi ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جاءتكم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تصنعون سوره النحل an fahimci wannan wallazina hum ala salawatihim yuhafizun suffa su ta tara sai aka dawo da magana sallah kuma wata hikima ta qur'ani an bude da magana sallah za a rufe da magana sallah idan kaje suratul ma'arij akwai ayoyi ma masu irin wannan yanayin su ma sun bude da sallah su rufe da sallah an fahimta wannan kuma nuni ne ga irin martaba da kimar da sallah take da ita gun musulmi an fara lissafi da ita kuma an rufe lissafi da ita an fahimta qur'ani yake cewa game da sallolinsu suna kiyayewa suna kiyaye lokacin sallah suna kiyaye sallah cikin abin da ya kamata a yi na ilimin yinta duk abin da ya shafi sallah ba sa wasa da yi suna kiyayewa yini ala salawati muhafizun sai Allah ya ce ulaika ulaika ismul ishara tun daga kan allazina hum fi salatihim khashi'un har zuwa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun duk abin da ke tsakanin wannan Allah ya ce duk wanda suka siffanta da waɗannan halayyar ulaika humul warisuna sune masu gado an fahimta kun ji wata balaga ta qur'ani Allah ce su ne masu cin gado alwari su ne ismul fa'id kenan sun cancanci a ba su gado kamar za ka ce wani gado za a ba su sai Allah ce Allah zai ne risunar firdausa za a ba su gadon aljanar firdausi home fiha khalidu Allah ce su ɗin za su dawwama a wannan gida za a gadar musu da aljanar firdausa gobe alƙiyama Allah samu da ce su ƙur'ani iya ta zuwa da maganar gado game da aljanna tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya nurisu an gane ko nan an ce allazina yadkhulul firdausa hum fiha khalidun akwai ayoyi da suke zuwa da ma'anar aljanna kamar gado ce akwai hikima da malamai suka ce hikimar ita ce yanzu misali da yawa daga nan mahaifanmu sun mutu ni ma hannawa a ciki Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu abinda mahaifinka ya mutu aka ɗauka aka baka gado daga cikin abin da ya bari gona ce gida ce wane ne za ka taɓa tunanin zai dawo ya karɓi kayansa a kara da wannan tunanin ko wani wanda za ka ci gadon sai mutu ko matarka ko ɗanka a raba da wani gado da ka cancanci cin gadon a baka raban gadon wani za ka taɓa tunani a zuciyarka zai dawo ya karɓi wani abu to shi ne balagar da ƙur'ani ya ce to kai ma an kai ga aljanna haka ne ba wani wanda zai zuce ka bashi kayansa yadda ka san ka ci gadon dukiya a duniya mai ita har abada ba zai dawo ba to haka na an gadar ma da aljanna har abada ba mai tambayar ka ita an fahimta wannan shine balaga da malamai suka fitar a wannan yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun Allah zai gadar musu da aljanna firdausi wanda za su dawoma a cikin wannan gida Allah ta'ala ya samu na cikin su to maliki cewa hadhihi sifatul azima wadannan sufofi masu girma yakunu biha al-falah fi dunya wal akhirah duk mutumin da yake son babban rabo da tsira a duniya da lahira ya siffanta da su kana san rabo a duniya kana san rabo a lahira to ka siffanta da wannan sufufi wal falahu huwa usulul matlub abinda ake nufi da falahu samun babban rabo shine haduwa da abin da kake nema wasulu al matlubi ka hadu da abin da kake biyi kake so wan najati min al marhum kuma ka tsira da abin da kake fargaba kake tsoro wannan shine rabo ai ka hadu da abin da kake kauna kuma ka nisa da abin da baka so duk abin da muke kauna karshen sa dai aljanna ce abin da muke tsoro muke ka fargaba karshen sa dai wuta ce to idan mutum ya samu falah to ya shiga aljanna kuma ya tsira daga wuta faman zuhziha anin nari wa udkila aljannata faqad faz wa yakunu biha irsul firdaus da wannan suffofi guda goma mala ya ce Allah yake gadarwa da bayansa aljannar firdaus wa huwa a'ala darajatul janna ita firdausi a aljannar ma ita ce hawa na ƙarshe ine wani malami ke ce mu ko hawan farko ma aje mu mana ko hawan farko wallahi firdausi ita ce aljannar annabawa manzon Allah ma a cikin yake sallallahu alaihi wasallam duk wani annabi duk wani mutumin kirki da ƙur'ani yake ba da labararsa gidansa iya firdaus ita ce aljanna mafi ƙarshen daraja kenan saboda ka idan ka siffanta wannan siffofin to Allah ya ce kai ma can zai jefa ka kuma ita aljanna gidan mutum ɗaya duk talaucinsa ko a aljanna mai hawa na ɗaya yake gidansa ya fi faɗin duniya sama da ƙasa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard arduha as-samawati wal ard fadin gidanka aljanna ya kai fadin sama da kasa din naka ne kage baka baka da rigimar filaye su goge su goge su goge jago menene su yawa ba kai ba su ba kai balan ansabe duk ka hauce wannan abu yanzu kuna ta rigima akan fili a ce na wane ne a ce na wancan ne a ce na wane ne a siyarwa da wani a ƙara siyarwa da wani duk duniya ce gidan rigima gidan rikici to amma lahira an ce gidanka ya kai fadin sama da ƙasa to wani wani fili za ka nema ko me za ka yi da shi babin da za ka yi da shi kuma ita aljanna duk abin da kake bukata duk abin da kake bukata akwai aljanna wala kun fiya ma tashtahi an fusuko duk abin da ranka ya raya to akwai shi aljanna fa duk abin da ranka yake so wala kun fiya ma tad'un duk abin da kuke da'awa a za ka muku shi yanzu kawai ka ce kai a yanzu nan wani abu da kake so wanda sai lokacin ruwan sama ake samunsa to aljanna za ce gashi nan dukiyan baka ba abin da za ka nema aljanna a ce babu babu shi duk abin da kake bukata akwai aljanna an kure ma bukatar ka kawai aljanna ba sallah ba azumi ba zuwa ko ina kawai zaman jin daɗi za a yi yasa Allah ce muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabarak wa jannal jannatayn dan متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا yan aljanna suna kishin gida akan gadajen su na mulki an gane ko la yaruna fiha shamsun wala zamharira babu rana aljanna ba ba hansi ba wani garjin rana da zai dame ka ba wani dauke ne ba ba komai zama ne zama na salamun salam yasa Allah ya ce idan kaga dan aljanna sai ka so ka kara gane shi wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan kaga dan aljanna zaka suka ƙara gani shi zaka ga mulki zaka ga ni'ima mai girma a jikin dan aljanna Allah ya ce mulkan na'iman wa mulkan kabira to duk wanda yake buƙatar hutu ya nemi aljanna abun Allah a can ake hutawa amma duniya ba hutu a wannan gidan duniya duk abin da kake ganin kake so ka tsallake to kana tsallake wani a gaban ka ko shine la tarkabuna tabaqan an tabaq ko kuma laqad khalaqal insana fi kabad ko ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi aikin wahala kake kuma aikin wahala ba zai hana ka mutu ba kana wannan aikin ko na alkhairi ko na shiri zaka ci karo da Allah kwadu shikenan magana ta kare hutunka a duniya ka bi Allah ka bi sunar manzan Allah shi ne hutunka kawai amma duk abin da kake tunanin hutu ne a duniya in dai Allah bai sanya ma albarka a cikinsa ba wala sai ya samu za gane ba hutu ba ne yanzu ku binciki wasu masu mulki guji wallahi kai yadda kake samu kwanta ka yi bacci wani baya samu yi wannan bacci yadda za ka iya zuwa ka yi jam'in ka in ka so ka je nan ka je nan ka je ziyarar ka wala wani ba zai iya yi ba wani ba zai iya yi ba kaga wannan ni'imar ta kankancewa da mutane an dauke masa ita ba zai same ta ba idan kuɗi ne kake ganin ni'imar ka tambayi wa ansu masu kuɗin musamman masu kamakamu masu haɗa haram da halal wallahi wani ga gidansa gina ne amma bai sai kwana gidansa ba iya gidan ana ishi ana kaza zai bar gidan da can wani lungu ya buya gidansa ya fi karfin ya kwana gida domin fargaba da tsoro bai isa ba saboda ka kwanciyar hankali bin Allah da bin manzala shi ne kwanciyar hankali sai Allah ya sa ma a wadatar zuci duk abin da Allah ya baka sai kaga shine rabon kai ya ishe ka ka zauna lafiya ka mutu da imani amma duk abin da kake gano shine kwanciyar hankali a duniya in dai ba yardar Allah a cikin sallah ba kwanciyar hankali bane fitina ce da jarrabawa kun fahimci wannan sai malik ya cewa wa huwa a'la darajatul janna wa min hadhihi sifatil khushu' fi salah daga cikin irin abin da zai kai ka wannan matsayi a lahira akwai kushu'i a sallah ya zamto kana kushu'i zuciyarka tana nutsuwa a lokacin da kake gabatar da ibadar sallah wal kushu'u kama qala ahlul ilmi shi kushu'in nan da ake magana kamar yadda malaman ilimi suka ce huwa sukunul qalb shine nutsuwar zuciya wa dumani na taho da nutsuwarta ta nutsu ta ta nutsu ta samu sukun ta samu adamu taharukan in kana sallah zuciyarka ta nutsu a gu daya ba tunanin tunanin can da can da can bi haisu yazharu zalika alal jawarih wannan kushu'in a zuciya zai bayyana a gabanka a gansu idan zuciyarka ta wani nutsu za ga alamar nutsuwar a jikinka lokacin da kake sallah kowace gaba zaka ba ta haƙinta idan ruku'i ne zaka cika shi idan ɗaguwa daga ruku'i ne za ka cika idan sujada ne za ka cika to kushu'i ne ke haifar da wannan an fahimta ai an ya kuna alƙalbu sakinan mutuma'inna zuciyarka ta yi shiru ta nutsu ba abin da take tunani idan ba Allah ba la yufakkar ba ta da wani tunani wala yaltafit li shay'in ba za ta taba waiwayawa ta jiya ta kalli wani abu ba la ya ta'allaqu bi salati inda bai dan faro da sallar ka ba wanda fadda shi ne kushu'i ba abin da za ka yi tunani an ce akwai ɗaya daga cikin magabata ya haɗa da wata matsala wanda sai an cire mai ɗan yatsansa na ƙafa kuma a wancan lokacin ba a samu ilimi ya bayyana na aji amma allura ba a ji likita ya auna amma alluran bacci a yanke ba a sani ba duk ba wannan ilimin a lokacin bai bayyana ba kuma in an bar wannan ciwon zai iya shiga jikinsa ya mai illa ya mutu sai aka tambaye matarsa aka ce wane mijinki a wani lokaci yake kika gane iya da nutsuwa a wannan lokacin yadda ce wala ita mai gidanta ba lokacin da ya fi nutsuwa face lokacin da yake yin sallar dare idan iya sallolin darensa to a lokacin ya fi kowane lokaci nutsuwa da ‘yan uwansu suka ja ka suka ce da shi kenan suka kira wannan mai maganin suka ce to ka zo da daddare na sallah mu ji sai a samu a fitar masu da wani abu an ce ya kabbara iya karatun sallah a tsaye aka zo aka sa wata wuka mai kaifi aka yanke wannan ciwon wallahi ko ko gizo haka kuke jago kuma hausar mu jirja wala ba abin da ko gizo bai ba iya tsakken bai motsa ba ba balatana yayi raki haka aka yanke mai wannan dan yatsa domin ya samu nutsuwa nutsuwar da ya samu a sallah ta mantar da shi wannan zafin ciwon domin ya tabbatar da kanta zuciyar ta tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wani abin da take tunanin ba Allah ba aka zo aka sauka aka yanke ciwon ko motsa bai ba amma yanzu kai kyankyaso sai fi da kai daga masallaci kyankyaso wannan ka dinga soshe soshe ka fita daga masallaci ko wani cinnaka ko balantana ga dangare to kara ma a waje ba ma a cikin masallacin ba to wannan wuka aka sa aka datse mai dan yatsansa ko motsa bai ba wannan shine nutso zuciya alkushu kenan zuciya ta tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala an bai mijana sai maliki cewa sun me zaharu asaru zalikal kushu'ul qalbi ala al-aqraf sannan wannan nutso zuciyar za a ga tasirin ta ya bayyana a gabbanka hini ala al-aqraf a gabbanka bai haisu taksha al-aqraf yanda za a samu gabbanka su rusuna zuwa ga Allah suma wala tataharrak gabarka kowace ce ba za ta motsa ba illa fi ma fihi maslaha sai sala sai abin da ke maslaha ne ga sallah din duk abin da ya motsa a jikinka to maslaha ce zuwa ga sallah ba tsoro bane ba maslaha duniya bace ba an fahimci nan za mu samu matsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a ga mahaifin Allah ta'ala ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu da mu da zuriyar mu muna addu'an Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata muna ƙara addu'a ga ƙasar mu ga jihar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da sauran garuruwan mu na musulmai gaba ɗaya Allah ta'ala ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya abin da ya doso mu na harkar zaɓe a wannan ƙasa Allah ta'ala ka sa a yi lafiya a gama lafiya abin da ya fi zama alkhairi gare mu Allah ka zaba mana shi Allah ka kai hannunmu da tunaninmu da ƙaunarmu zuwa ga abin da ya fi alkhairi a rayuwarmu da mutuncinmu da addininmu da salaharmu ta duniya da lahira Allah muna roƙonka masu rashin lafiya cikinmu Allah ta ka ba su lafiya a gida ko asibiti waɗanda kuma suke ainihin da buƙatu a gun Allah daban-daban daban muna roƙon Allah ta biya mana buƙatunmu na alkhairi akwai ɗan uwa malam Isa yayi tafiya yau wanda yake ɗaukan karatu a Facebook live ya yi tafiya to muna addu'ar Allah ya kai shi lafiya da da shi lafiya ya hada shi da alkhairan tafiyar da abin gudu abin tsoro a tafiyan Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka samu lafiya mu kammala rayuwar mu lafiya Allah ka raba mu da rushewan aiki wannan karatu da muke Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa mu yi aiki da shi a rayuwar mu ya zama tsiran mu a gobe alkiyama Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله